الجنة وقرارها وأقباؤها وغير ذلك يوضع من مغنى تنجين الجنة الجنة من أكا جناك هو يأتي وترابها لكاتا الجنة يدك أسن تكي wa hasba'uha da tsakuwan da ake sawa kamar gravels din nan da ake zubawa a cikin aljanna wannan ɗan kananan duwatsun sai mutum ya gini yake zubawa a ciki wa ghairu zalika da wani wannan saboda dai a nuna yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawata gidan wanda ya kamata a nemi wannan gida an abi hurairah radiyallahu anhu qala an samu hadisi daga abu hurairah Allah ya tsara masa yarda qala qulna ya rasulullah wato mun ce wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga su kullum abin da ya dame su lahira ba ko suke a zauna a yi ta hira ba ana maganganu har cikin sahihi muslim sai da aka nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan an yi sallah asuba yakan zauna wurin da ya sallah har rana ta hudu bayan nan in ya tashi sai ya ga sahabbansa su kuma sun yi gungu gungu suna ta magana wasu sai kan Allah ya taimake mu da mun mutu a cikin jahiliya da mun shiga uku suna hira kan wannan suna jin daɗin kyautar da Allah ya yi masa ta ni'imar musulunci idan ya zo ya gansu sai ya murmushi ya kalle su shiga cikin gida amma sai ya ji daɗin wannan abin da suke da suna zama in ko ba a masallaci ba ne wani lokaci zai wuce sai ya gansu kuma suna ta kuka suna kuka ni ya zaunar da ku kuke ta kuka su ce sun tuna da lajira yace to gaskiya in dai game da lahira ne ku ƙara kuka kawai domin da kun san abin da na sani game da lahira to da dariyar ku ta zama yar kaɗan kukan ku ya zama mai yawa kai da ba ku zauna cikin gidajen ku kuka ji daɗi ba da abincin da kuke ci da iyalin ku da kai da ma sai ku ɗora hannu bisa kai kawai ku jawo cikin madina kuna kuka ba kun san abin da na sani to da aka maganar lahira ba wasa ba ce sai na abubakar ana magana hanzala wata rana ya fito sai ga hanzala yana kuka yana kuka ya tambaye shi sai ya hanzala ya akai kake kuka bayan hanzalan nan kuma yana daga cikin sakatarorin wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai hanzala ya zama munafiki munafiki yace ya zama munafiki yace saboda ni yace saboda in muna gaban manzon Allah yana mana magana game da aljanna sai mu ga kamar ga mu gata in yana mana magana game da wuta wala hankalin mu ya kan tashi amma in muka bar wurin shi muka dawo gida muka haɗu da iyalin muka shiga cikin dukiyar mu da kayan sai mu manta da wannan abu kaman ba mu ne a kan magana ba shi to an haka ne ni ma haka ne sai suka fashe da kuka gaba daya suka nufi wajen manzon Allah suna ta kuka manzon Allah ya gan su kaɗai kaɗai suna kuka yaya aka yi suka ce mun zama munafukai ne dalili kaji kaji suka ba shi labari sai ce to ya ce dai da a ce kuna kasancewa yadda kuka zo wurina muka zauna muka yi maganar lahira muka yi maganar aljanna muka yi maganar wuta da haka kuke kasancewa ko kun koma gida to da mala'iku sun rika tarbarku suna gaisa da ku akan hanya ba da mala'iku za su tarbarku suna gaisa da ku sai ce walakin sa'a ba da sa'a sai dai lokaci bayan wani lokaci ku dai daji ta kokari in an zo an samu mutum ya samu tarassul wani lokaci ka dan karkata wani wuri ka bangare ka zazzane to da ka tuna yi sauri ka dawo in wani zunubi ne kai yanzu yanzu nan ka zame to yi sauri ka dawo ku duba ɗazu maka karanta hadisi a nan fa aka ce Sheikh Abubakar Aljazair yake ba da labarin ƙananan zunubai da ake gafarta ma mutum in yayi sallah ko yayi wani ibadoji cewa innal hasanat yuzhibna sayyi'at yace dalilin wannan aya aka ce wani ne daga cikin magabata sai wata mata mijinta ya tafi jihadi baya nan ya je jihadi mijinta bai nan sai kai ga ta bukatu dole suna da bukatan abin da za ta ci abin da za ta sha sai ta tafi kasuwa ta je wurin wani mai sai da dabino ta sai dabino a wurin shi saboda bukata ta matsayi ta tana so ta sai abin da za ta ci sai ta sai dabino shi kuma da ta zo ta sayan dabinon nan ta miƙa mai kuɗi da an sawa za ta dabino sai ya ga hannunta sai kawai ya hannun nan ya sumbanta dalilin wannan sumbantar hannun nan da ya yi sai ya kwalla ihu kawai ya ce yana istighfari ya ce ya fashe da kuka kai ya bar shagon da binan ya yi cikin madina ya tafi har kan dutsen uhud yana ihu yana gudu yana kuka ya je ya ɗebi ƙasa ya dinga watsa ma kanshi yana ihu yana kuka cewa ya yi ba daidai ba ya yi zunubi bayan nan daidai ana wannan yana wannan ihun yana kuka aka kira sallah ta magriba ya koma ya shige masallaci aka yi sallah da shi bayan nan ya koma ya gaya manzon Allah manzon Allah ga fa abin da ne nayi kasassaba yau nayi zunubi ga shi ga shi ga shi sai mace ka yi sallah da kai karanta da abin nan ba an yi sallah wannan sallar da muka yi yanzu an yi ka da kai ka yi alwala ka yi sallah ya ce yayi sai to an gafarta ma wancan zunubin da kai yanzu innal hasanati yuzhibun sayyi'at aqimus salah innal hasanati yuzhibun sayyi'at aka tambaye shi yace yace to wannan ayan ne aka saukan mawa aka ce a ba kai kadai bane duk wanda yayi amfani da ita ya imani da ita daga cikin al'umma ta shi aka ba in kai mummunan aiki to fa in kana so ka tu farko tuba sannan kana so ka goge shi kuma sai ka nemo kyakkyawan aiki kai kai saman wannan ya goge wancan amma yau ga shi mun wayi gari malam banna bisa banna sun yi wani banna ya kwana banna ya kwana akan banna wani zai wuni ya ji kiɗi da safe ya ji kiɗi da rana ya ji kiɗi wai masifa har ta kai ga wani shi ba zai iya bacci ba sai ya ɗauko kiɗi ya toshe kunnen shi da shi sannan yake iya bacci to mutum ya mutu fa man asha ala in mata alaihi wa bisa alaihi duk mutumin da ya rayu akan wani abu akan su zai mutu kuma akan su za ta da shi to da aka muke yayi Allah tabaraka wa ta'ala mun daina ganin wasu abubuwa muna ganin su kaman wasa ko ko in an yi shiru mu ga kaman ba komi jinkiri ba yana nuna ba komi bane kalewa akai sai an shiga hannu to da aka aljannan nan neman ta ake bi ma'anar kalma Abu Huraira su ba duniya suke magana ba suna zaune da manzon Allah sai suka ce haddithna anil jannati ma bina'uha suka ce ya rasulullah ba mu labarin aljanna wai da me aka gina ta qala lubnatu zahabin wa lubnatu fidda kullum ina magana nan ina magana da wanda yake gini wanda ya gina wuri ya gina gida ya yi gida ko ya ƙara gida ya ƙara gida in ana maganin gini a wannan lokacin da ya ji ko gaya mai kai kace za ka fara gini zai ce lallai ka a ce aiki na gabanka ya san aiki ne babba kai fada da masu aikin kai fada da aikin kai fada da ɗan gida akan aikin wuri uku za ka rika fada ko kuma wani ya taso baka sani ba shi ma ya zo ce maka yana neman kuɗi a cikin wannan halin da kake ciki ka hana siya ka bada siya ko kuma gashi kana so ka gina wani abu ka kawo kaya ka zo ka wani wani abin da muka kurkuro shi nan wani ko aka ba ka gani malam sai ka ga wani lokaci sai in ji kamar in kifa mutum da mari to yanzu yau aka sa da wasu aka ce su zo su su ga ina nan ba sun ɗauka ba yana nan aka ce su zo su haɗa man wani abu na cikin ofis ɗin nan na farko sai sha ɗaya ya zo ina cikin wurin shi ko na biyun babban kuma shi ne jagoran aikin sai bayan juma'a ya zo to da ka sun zo sun yi sun yi sun bar shi haka nan ba a yi rabi ba sai gobe su ƙara dawowa ai kwana da kwanaki ana aikin rana ɗaya sau da za ka buga ka gaya ma wanda ya turo su ka ce ba su zo ba sai za su ji daɗi amma kuma sun yi to haka za ka gani sai ka zo a ce ku yi da mutum ga lokacin aiki ga lokacin kaza sai shi kenan sai zan yanzu ko da can da ake zuwa gona a ce ma wanda sai sha ɗaya ta yi zai ɗauko abu mai waya ce zai tafi gona haka kake son aikin to haka kuma abin da suke in ka fara gini za ka ga wannan wani zai karfe sha ɗaya zai kuma ya zo wani lokaci ana yi yana jan yana waya ana yi yana rike waya ana yi yana ansa waya ana yi yana ansa waya duk wannan lokacin yake wani ya cinye yana lokacin nan kuma an jima ce kuɗin yini ka ba ake bamu munin yayi to duk inda ka je haka cutar take haka cutar take haka cutar take ka yanko yadi ka ba mutum ba kuɗin yadin ne wahala ba yanzu to ya dinka ba ka ta shine aiki na taɓa gaya muku nan wani da ya tashi ko ya yanki yadi ya ba wani ya diddikarsa aka ba shi tun kafin azumi aka ba shi ɗinkin aka zo ya je ya riƙe kayan nan mai kayan ya tafi umra ya je can ya gama umrai aka dawo aka zo aka yi sallah kayan da aka ba shi saboda sallah to bai yi ba ikon Allah ne ko ban san magana ba na zo na kwaba magana irin yadda na kwaba ashe yana zanne nan to raban shi da nan kenan da lady ya ce to abun har ya kai ga yanzu da mutum ake to kuma wannan na za ku labarin wani telan fashi wai an kai mai ɗinki aka ce daga 1992 aka ba shi ɗinki ya ce a an yi kuskure yanzu ai shekara talatin kenan da aka ba shi ɗinkin kayan mutum yanzu ya da kasa shekara talatin zuwa yau ne za ka riki shekara talatin sai alhaji haruna ya ce tailan shi ne shi ma wannan rige ko to amma a wata nan kake samun wanda ya fi kauri shi ne wanda ya fi kauri in ya ɗan ɗaga ya kai wata shida ka saba da shi to kuma kai yana ma mutunta ka amma da ya yi ba wasu sojoji kiyasu aka yi wata shida ba ai ba ai sai suka zo suka hada da shi da keken da komai suka dago shi kai cikin NDA suka ce ita din duk abin da zaka ci a kowa a wajen ka gama dinki yadda ya zaci biyar da dinki to wani ya ce ya kai mai dinki guda ɗari nawa ne zai mai babbar riga guda sa nawa ba to da ya zo ya ce to ai saboda da ya tashi saboda son dinkin ya sayo mai keken dinki ya biya kudin ɗinkin gaba ɗaya aka so katon janareto aka ba shi aka ce ba za ka ce an ɗauke wuta ba ba za ka ce injin matsalar inji ba ga sabo ababalar har yanzu da saura kaya eh to amma kuma yana yana ɗinki kullum sai ta kuri da shi har da ya mutu ko zai kusa ta kuri lage Fikir hasta la Hata sai da tela. Riwari ka jira tun da riwari ka ba da hula ta wanki ta wata uku. Zaka zaka da ba da wazira ne za ta zama wata biyu ga iko da sai sai ta a wuri ana ta ana ta gaja. Ko ka yan daga wai dubu si oh. Wata uku wata uku lakara wuri wai. wani wasu ma da na zo ne man kawai illa sa ya ce kawai da ba ta yi yadda ita kawai ce a bai da jarawa a yi zaɓi jarawa to mu nan gini ni abu da zai kawo maganar nan kada ku tafi mu zuwa karatu in ta yawo na haka nan lubna da aka ce sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wai yaya ginin aljanna yake yace to farko dai bari a gaya maku kayan ginin tubalin blok din da ake gini da shi a aljanna gaba ɗayan aljanna kenan lubnatun min zahabin wannan lubnatu zahabin tubalin zinariya ne wani bangaren duka blok din da ake yi kalli blok din baka gan shi ba da zinariya aka yi shi wa lubnatu fidda sai kuma na azurfa su ne gaure kawai su guda biyun nan su ne blok din gini a aljanna zinariya azurfa wa malatuha abun yakan da ake filasta a tafa tantin a tafa misk turaren miski ne da shi ake kwabe kaji alajali da shi ake kwaba ruwan nan duk da za ku kwaba da miski ake yi an sa zinariya an sa za a sa abin da za a sa sai a sa ruwan miski a kwaba da shi ku ɗauka ku yaba amin wa fa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut sannan tsakuwar gidan da kuke yatsawa kasan nan wanda za a sa bayan an gama a zuba saboda kada wuri ya rika tabalbalewa to wannan tsakuwar ta gidan lu'ulu'u ne wal yaqu shine a gidan wa turabuha lakar gidan kasan inda za a sa ciyawa kenan inda ake so azza'afaran shi kuma turare ciyawar turare ne za'afaran kai aka ce man yadkhuluha duk wanda ya shiga wannan gidan a irin wannan ginin to yana amu wala ya ba su ni'intuwa kawai zai tsayi ba zai bakin ciki na rasa wani abu ba na damuwa babu damuwa a aljanna kakari na wanda ya fi daɗi wa ya khaludu la ya mutu sannan zai dawwama ciki ba mutuwa duk yadda kake jin daɗi turar yadda ka shiga ko ina aka sa kake jin daɗi tunanin mutuwa na tsirga na za ka ji daɗin ya rabu to can ba a tuno da mutuwa ga ba kufa la tubla thiyabuhu kayan mutum ba sa tsufa a wurin su ji wahala su tsufa ina ma ka sa su da za su tsufa abinda da ka sa ka cire shi kenan har abada wala yakuni shababuhu sannan kuruciya ba ta karewa ka ji malam sani wannan ma da daɗi kuruciya ba ta karewa talatin da ukun nan ko talatin haka mutum zai zauna har abada ba ranar da zai tsufa dan da ba tsufa ba zai mutu ba saboda haka wannan shine wa anhu radiyallahu anhu mawqufan qala ha'itul janna lubna min da katangar aljanna bangon an yi shi ne da wani tubalin zinariya wa lubna min fidda kuma an yi da tubalin azurfa wa darajuha sannan matakalan wannan abin da muke cin za kuke cin staircase steps din ko da za a yi a tattaka saboda aljanna ba ƙasa ba ce kowa yana aljanna to yana da gidan sama ba za ka san daɗin shi ba sai ka shiga saboda haka kana da kuɗi yi gidan sama malama ne a ina ƙasa ba ta yi ba ai kawai ƙasa abu ta ƙasa don ka kai kuka kai ko irin na kano ne irin da suka kai sallah ko na kano ne kwafa ƙasa kai tsoro to yanzu wanda za ka haihu saman nan in dai ka samu halin yin wannan abu wallahi zama kana ta ba sai gidan ƙasa bai ba eh dai shi kawai mutum za mu je to kai ba yi to kama ne ƙasa dai kai ƙasa nan da kai ƙasa amma dai ƙasa in kana da hali wallahi zama da dai ƙasa sai daga duk ka ji ki ka leƙo in kana sama in kai wani marufin ka rufe ka rufe kafin a kawo wurin kamalan kayi wani abu Allah ka ba ka wurin ka kai wani abu to amma kaza wani wani wani wuce ko su leka aljanna ba ƙasa gaba ɗaya talakan aljanna ka duba jiya da aka yi magana injinonin gidan sama ne ya gani a gaban shi ya faɗi ƙasa sai faɗi ƙasa ya ce ya ga Allah ba saboda girman gidan da kuma can gidan yadda aka sa zinariya na haskawa da ya gani tunda ya san Allah haske haba malam da ya ga hasken nan kawai sai ya kasa zai fadi aka ce ma ni za ka yi yace na ga Allah zan fadi ne in yi gaisuwa aka ce ina gidanka ne haka baka ya tashi ya fara tafiya yana sassarfa yana gudu ya kai wurin gidan sai kuma ya ga mala'ika mala'ika ya taho shi ma ya kasa zai fadi me za ka yi ce na ga wani mala'ika ne wanda ban taɓa gani ba zan durƙusa zan faɗi in gaida shi ya ce ina ai ba kai ne za ka yi ba ai ni ma'aikacinka ne bawa ne daga cikin bayan Allah aka hore ma ni in zo in nuna ma yadda za ka sarrafa wannan gidan zan raka ka cikin gidanka ne in kai ka dukiyarka kuma ma ban da ni yanzu akwai a ƙarƙashi na akwai ma'aikata guda dubu irina wanda suka zo kawai don su yi ma aiki hidima kawai za su yi ma kakan kana so a ma parade ko a ma parade a raka ka a ce ga oga nan ya taho zai shiga gidan shi aljanna kamar yadda sojoji ke yi mun tani to wannan parade din ana ma san da ake yi in ba mutum addini wato ya ji kanshi kamar zai kace zai kace ba a duniyar nan in dai ba na wanda irin wanda aka yi wani wani yau wannan ne zai ji hankalin shi ya tashi tun da yau full out parade wani kofi in ne zai yi sai shigo wannan ai ha duniya malam mu isi kai ta ishe mu yau full out za a yi ma wani kun ji ma sunan shi full out fare ba mu ni an kwace sai mu danka ma wani kuma shikenan an gama shi iya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adallu min ad-dalili hiya daru man la dara lahu fiha yajma'u man la aqala lahu wani wuri ya ce wai tana kurmar da mutane su su su ne wasu sum wata summu tana makantarwa tana kurmatarwa wasu hayyar tana dumautar da wasu bila dalili ba wani ba ba, ba dalili ta hukata su ta hukata wasu sun dumauce sun kurmance sun makance duka ba wani dalili ita masoyinta shi take jimawa ashiquha adallu min ad-dalili masoyinta ya fi kaskanta kaskanta shi ya daru man la dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida fiha yajma'u man la aqala lahu a ciki ne mahaukaci ke tara kayan kishi sai tara kaya a nan gaba ɗaya hun babu a can mahaukaci ya gama kari a nan wa'azi ba sai an ma mutane da yawa bayan Allah ya so su fahimta ku duba nan nan muna maganan bahlon kawai fa abin da ya ce ma mutane aka gabu da shi bahlon ya kai mana wa'azi ya yi shuru yi mana wa'azi ya ce haza kusuruhum ya ce ga gidajen su nan kuna gani wa haza kuburuhum ga makabartar su nan kuma kuna sun baro can gidan sun dawo nan na gama wa'azi sai ce ci gaba da tafiye shi kuma ko an gane wala wala zari ya kaga wannan eh da zuwa kai ne ta magana nan muka ce da malam sani ne nan da asuwa ne ko muka ce wannan ne fa aka gaishe a bakawarta yayi zaune ya zuba kafafun shi a cikin kabari yana zaman shi ko a bakawarta yana ta tasbihi shi abin da yake aka gamu da shi wai mu kace a nan wurin makabarta yace na zo wurin da ba ka cutar da ni in muna tare kuma in na tashi na tafi da su ba ka cutar da ni saboda ba ka cin nama na ba ka ji ba makabarta aka ce a'a to kai baka san yanzu rayuwa ta yi ya farashin kaya ya karu ba yace ina ruwa na ina ruwa na da farashi ya karu yace ni ban damu ba ko alkama za ta kai dirhami daya kamar yanzu ne kace kwaye shinkafa ta kai dubu daya yace ko kwaye shinkafa za ta kai dubu daya yace ni ban damu ba kaga wani sai yace to ai da ba ce sai yace ma ku ko sai ya ce saboda shi iya saninsa Allah ya riga ya wajabta mana abin da za mu yi mai ya ce mu bauta mai kada mu haɗa shi da kowa in ko muka haka shi kuma ya yi alkawarin duk yadda tsanani ya zo ciyar da mu za mu ci mu sha har sai mun kai kwanakin da ya ɗeba mana a duniya ya ka gan shi malam sami ki tambaya wana sai ya yake cikin gari yara na bi shi da gudu har yana hawan dokin kara kuma wata ran sun ma doke shi aka doke aka doke ya shige cikin wani gida aka zo aka taimaki kai to kai ai kana iya rama waɗannan yan yara ƙanana su jifa suna jifa kai ma kai masu komai ya ce ba zan masu komai ba saboda yanzu da suke jifa ta su daɗi suke ji ranan da na mutu kuma in sun girma sai su ce oh Allah ya ji kan wani mawukaci ba haloni haka muke jifar su bai ce mana komi inda sun ce Allah ya ji kai na shi ke nan na yi masu wayo sun man addayin sun man addayin sun man addayin sun yi Allah ya ne ce shi wannan masu koyi zai yi wata rana lokaci da za su girma in suka tuna suna kwakwala wa dutse daga nan sai su ce oh Allah ya ji kan ba haloni haka da mutum zai shi wani jifa yau sun yi hankali su neman adda ya ce to ba gashi za samu adda su wani ina kabari suna ta yi ba adda sai ji magana rama ba to gaji to wannan shi ne ba za ka ga suna suna abin nan to za ka neman gidan nan kowane abu mutum zai samu ya dage ya kai ba dai yadda gidan yake wa an ibn umar na wuce ko wa kunna wa lu'lu'u eh ya kuto wa lubna wa darajuha shine wannan matakalan da za a hau ya kutuwar lu'ulu'u aka yi su da shi da shi aka yi qala wa kunna nuhaddisu an rabadin an hariha al-lu'lu'u da mu mun kasance muna magana akan akan yan kanana sune rabab irin yan tsakoyin nan da ake sa kamar da yanzu ba san da kuke ce musu ba in an yi gini wani lokacin ba in talas ba sai a zo a zuba wani yan tsakoyin yan kasa kasa su ba ya shi ba su wasu fara da fara da ha kifis ko teku suka ce da su suna ba da labari ne a kan wannan kifis ɗin da kuka ce muna ba da labari cewa an haruha al-lu'lu'u wa turabuha az-za'faran haka suke ba da labari da ba mu haddathu muna ba ana ba mu labari anna radadu an haruha al-lu'lu'u wa turabuha wa za'faran haka ake ba su labari kenan kun kasance ana ba su labari haka ga can kasa ar-radrad shine wannan alhafa asirar shi ne ɗan tsako ɗan ƙananan waɗannan abin da ake sawa to lu'ulu'u ne dai da ƙasan ƙasar kuma za'afara wa an ibn umar radiyallahu anhu qala sibila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an aljanna an tambayi annabi game da aljanna fa qala man yadkhulu aljannata duk wanda ya samu ya shiga aljanna Allah ka samu ciki yahya fiha la yamut zai rayu a ciki ba zai mutu ba kwata kwata duk wanda ya riga ya shiga aljanna shikenan mutuwa ta tashi daga kanshi abadan wa yan'amu fiha la yab'asu zai dinga jin daɗi ciki kullum ba a bakin ciki babu damuwa a aljanna la tubla thiyabuhu kayan mutum ba sa tsufa wala yakuni shababuhu sannan shababuhu sannan kuruciyar mutum ba ta karewa kila ya rasulullah aka ce ma baina uha yaya ginin da ni aka yi shi yaya ginin ta yake qala lubnatun min zahab tubali ne na zinariya wa lubnatun min fidda sannan tubali ne na azurfa masu sana'an waɗannan kayan sun san koya suke wa malatu halmis abinda ake yabe ake fata yabe da shi abin nan ne turaren dace ne wa turabu hazzafaran sannan kasan za'afaran ne wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut su ne tsakuwar gidan wa an sa'id abi sa'id al-khudri wa an abi sa'id radiyallahu anhu qala خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة الله تبارك وتعالى يا حلت الجنة daga tubali na zinariya da tubali na azurfa wa malatu halmis wa qala laha ya salam ya salam ya rab da aka gama ta bayan an mata wannan adam an yi ta da zinariya an yi ta da azurfa an yafe ta da turaren miski ga ƙasa ga wannan tsakuwa duka lu'lu' wal yaqut sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce takallani yace aljanna yi magana ki kirari da kanki wato sai irin wannan yaji kanki da kanki kenan yi kai da aka yi mace mata aljanna yi magana fa qalat qad aflaha almu'minun take mu'mine sun rabauta wanda ya shiga aljanna malam ya rabauta qad aflaha almu'minun fa qalat almalaika tuba laki manzilul muluk ta ce sai su mala'iku suka amsa da ta ce ita da ta ce aka ce mata ta kallami yi magana malan ta ce kada aflaha almu'minun mu'mine sun rabauta sai mala'iku su ko suka ce tuba laki kai lalle kin cancanta kalmar girmamawa ce na cewa daɗi ya tabbata gare ki manzulul muluki ko ko tuba laki madalla da ke sai dai aljannan nan madalla da ke da kika zama masaukin sarakuna a can ne ake sarauta yau duk sarautar mutum malam ya gama sarautar nan aka je lahira aka ɗaura masa igiya aka yi wuta da shi in shi ya fi kowa mulki ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa fataka malam ana tsoma shi a wuta sau ɗaya ka turo shi aka ce ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi tun da yake bai taɓa jin daɗi ba a ce to kaddara yanzu da kai ne ka mallaki duk duniya da abin da ke cikinta har a linka ma ko bi a ce in aka ce ka bada shi kada ƙara tsoma ka cikin nan wurin za ka yadda ka bada zai ce wallahi ya bada ya sallama to da ka murna na can wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allah azza wa jalla ahata ha'it al-jannata lubnatan min dhahabin wa lubna min fiddah Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye ginin aljanna gidan aljanna Allah ya kewaye shi da gini ginin nan blok din wani na zinariya blok din wani na azurfa kuma shaqqa fiha al-anhar sannan aka tsaga wasu koramu a cikin aljanna suna bi ko ina a cikin aljanna nan aka yi sa koramu ko ta ina ruwa na zuwa ko ta ina zuma na zuwa ko ta ina nono na zuwa ko ta ina giya na zuwa duk inda aka zagaya daɗi na nan wa warasa fiha al-ashjar sannan kuma aka dasa wata wasu itatuwa da kan Allah ya nazarta sa itatuwan nan falamma nazarat al-mala'ikatu ila husniha yayin da mala'iku suka kalli kan aljanna da yadda aka Allah ya tsara ta da shuke-shuken da ke ciki da ginin ai yau dai mutum in dai ka san zinariya ko haka aka daga ta tana ganin kyanta balle a ce ma ita ce ta zama bulok kuma aka gina gida da ita wannan azurfa ce ta zama bulok aka gina gida da shi ga wannan bangaren azurfa wannan bangaren wannan zinariya sannan kayan cikin duka a ce ma nan gidan tun da bulok din na zinariya ne kayan ciki gaba ɗaya zinariya can kuma tun da bulok din azurfa ne kayan ciki gaba ɗaya azurfa ai ko za a ga kyau ga tsakuwar gidan lu'ulu'u da yaƙut su ne a ciki sannan ga itatuwa da Allah ya dasa da kanshi falamma nazarat al mala'ikatu ila husniha yayin da mala'iku suka kalli kan aljanna sai suka ce tuba laki manazilul muluki da kin tabbata daɗin ki ya tabbata madalla da ke aljanna da kika zama masaukin sarakuna wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba su matsayi Allah ka samu ciki قيام الجنة وغرفها وغير ذلك سيتهمتنا malam sani idan an je aljanna banda asalin gidaje da ake da su to akwai wasu tantuna da ake yi wannan na musamman ne na shakatawa in mutum ya ga dama sai ya fito manya-manyan gine-ginen sai ya koma ya je ni dai na taɓa ganin wani gida a nan garin tun da nake taɓa ganin irin wannan gidan ba taɓa gani ba a nan garin nake kuma sai ka san wurin saboda gidan daga cikin gidan inda farkon gidan yake in za ka tafi ɗayan gidan sai ka shiga mota in kuma za ka shiga mota ba to motsa jiki za ka dama ka yi exercise kenan yau na motsa jiki ka je can nan gefen ga nan gidan ɗan ƙarami can yayi wani tanti a haye sama can ga wajen cin nama wajen a daka balangu balangu can ga ga ga ga ga tsuntsaye can ga rafi kana jin kukan tsuntsaye cikin rafi kuma duk cikin gidan shi ne can kuma an gangara can wani gidan kai kada dai in ci gaba da baku labarin kayan da suna nesa wadda ni ban taba shiga wani gida irin wannan ba da aka shiga da ni gidan na ga wai an ce to ai mun zo ta ce mun zo ina ana ta tafiya ta to wani zai ruwa da duba nan aka duba nan bai aka ce yana can tsaye mun shi wanda muka je da shi ya ce to gaskiya ka san gidan shi wai shi yanzu malam ba za mu iya aje mota nan ba mu tafi tsaye mun tun da yana can sai dai mu tafi da motan mu saboda in mun tafi za ka gani kan tsaye mun kuma da cikin gidan ne na ce to mu tafi aka tafi a mota malam daga ana ta tafi a cikin gidan nan aka je muka ga wata yar bukka bukka kan inda yake hayewa kan ina ne nan tsuntsaye can aje wajen cin nama na ce to lalle to Allah ya saba abu ya kace nan ba dan wanda ya saba da nan mala aje a mai ta guda a can a ta sannan a tashi kuma ba irin wancan shine farkon masifa Allah ka tsare yasa abu yake ba mutum tausayi in ka ga mutum gidan nan yayi yayi yayi sai ka fara masa addu'a wala ya karfi an kai wani gidan ya kara daurewa shi da aka je ya kalla aka kai gidan la kai da goyo za ka ga dan kallo yayi tsaye waje yake tafiya ita ji to yake ji to zai bai gidan yake ji kada ya zama iyakar gidan nan kada wannan wannan gida a ce yau iyakar gidan can ba wannan ba wannan masifa ce to mutum yana kai ka nuna mai wannan kace bai to Allah ya sa daga nan kuma sai wanda ya fi shi kuma aljanna wannan yana da kyau mutum a masa aljanna dan mutumin da ya ga wannan masifa aka za ka ɗauke shi wancan ɗan kurkuku aka kai shi ba wuta sannan kuma ba wai kale shi zai ba aka ce tashi yanzu bayani ake so ka yi to masifa ta kai ƙarshe kabari shine awwalu manazil akhirah shine masauki na farko na lafira idan aka yi sa'a a cikin kabarin nan aka yi dace aka ansa aka yi komi aka ce turan nan ne mutum zai ga daɗin da bai taɓa ji ba to shi yasa annabi ya ce ko dai kabari ya zama rauna min riyadul janna wa imma hukra min hukarin niran ko ya zama wani dausayi daga cikin dausayin aljanna ko ya zama wani rami daga cikin ramin wuta domin ita za a buɗe a dinga haska ma mutum Allah ka tsare mu sau haka nan an dasa wannan mala'iku suka yi mata kirari to yanzu tanti to tanti sai a zo ga gidan sai a wani tanti can wajen shakatawa kamar yadda aka yi magana can wajen shan ruwa na manzo ai ka ga wasu suna cikin tantina ba ka sha ruwan ko ka ɗiba ka ɗiba ka kamfata ka kamfata ka koma cikin tanti cikin abokan kamalan ku dinga kurba ku dinga kurba ga manzon Allah ana da iyo ko manzon Allah ko mutum ya gaishe ma aiki kenan ga ka ga shi ba kori mutum ba har ya ƙara saurin tankin nan ga manzon Allah yana ta halartar mutane wannan kadai bai isa ka riƙe kofin kai ta kallo ba kawai kai tsaye wannan sani to ga gatan suna in an sha an sha an sha sai a shiga cikin wurin a huta ga manzon Allah mutum yana gani yana raba ma mutane wannan kofunan nan malam suna tasha ga kofuna kamar taurari saboda yawa kowa ya zo ya ɗauka ya tasha ga wurin can suna na hutawa ana sha ana hutu malam a yayin da wasu an maida su ɗirka ɗirka ko ana shirin a kora su wuta a duka wani sun taho tarkin har an gansu sun sare bayan an sa malaiku sun tare su kamar yadda ake korar tumaki sun fatattake su ku kyale su ku kyale su mutane na da suke ba a san a ce ba a san ba ka san abin da suke ba bayan ka ghayyaru wa baddal sun canza sun musanya sai ce sun kan a nisantar da su ko ganin su ba na sanyi tunda ba su ji abin da na basu ba to shine Abu Musa al-Ashari ke ba mu labari yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce inna fil jannati khaymatan min lu'lu'atin mujawwafa a cikin aljanna akwai wata kanci da za a yi daga lu'lu'u ne aka yi wanda aka kwakwale cikin arduha 60 milan fadinta mil 60 mil 60 ne ya zariya ko ya zariya da wuce mil ba mil 60 na cikin fi kulli zawiya minha ahlun a kowace kwana kuma akwai iyalanka ciki ma yarawna al-akhari na kan ba sa ganin can duk da matan ai an cire kishi to amma duk da haka za ka kana can in nana kana daga can waɗannan ba sa ganin nana waɗannan ba sa ganin nana ya tsofa alaihim almu'minun haka mu'mine za su ta zagaya cikin tantin nan su fita daga wannan su je wancan su fita daga wancan su je wancan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مزان الله ياتي قال الخيمة درة مجوفة wannan tantin da za a shiga wato wata zinariya ce wanda aka kwakwala ciki kamar dutse ne aka kwakwala ciki to zinariya ce duka gaba ɗaya sai a kwakwala ciki a rarake mutum ya shiga ciki wato shine wannan farsakun fi farsakin wato an ɗauki farsak kamar mil uku kenan ko to a linka mil uku mil uku to uku a linka a linka wannan a buga da wannan laha arba'atu wato alatu masara min zahabin tana da kofofi na shiga tantin dubu hudu kuma duk da zinariya ta yi su kofofin ta ta sun kai dubu hudu inda ake shiga ta nan a shiga ta nan a shiga ta nan kuma duka kowane da zinariya aka yi ai malam ana maganan can kawai sai abu sai dai a sallama وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة أي غرفة أتكن الجنة أكوة من يمن ينقاكنا يرى ظاهرها من باطنها أنا جنم وجنة تكي وباطنها من ظاهرها أنا جنم كما تكن لك وجي أعدها الله Allah ya yi tanajin su ga wasu mutane na musamman duk in baka cikin waɗannan to baka da wannan ɗakin ko da ka shiga aljanna to baka da wannan ɗakin sau da aka kowa ya ji sai mutum ya duba ciki ya ga wanda zai ɗauka amma tufofi ne na mutane uku aka ce wanda zai samu wannan ɗakin shi ne masu wannan tufofin liman at'ama ta'ama ga wanda yake ciyar da abinci a dafa ka dafa ko ki dafa abinci ki ɗauka kawai ki ciyar da wasu ki ba wasu su ci ko sun yi azumi ko wasu azumi ba na azumi fifikon shi ranar azumi za a baka ladan kuma mutumin da ya azumin kamar kayi azumi amma ko ba ranan azumi ba idan mutum ɗabi'a sai ya ciyar da mutane abinci to kuma bambe balle ma ranar juma'a ranar juma'a yana da mahimmanci mutum ya gabatar da wani abu kowane iri ne na sadaka mun yi magana ta in ba kuma ta ba da muke karanta wancan littafin cewa yana daga cikin kurakuran da mutum zai ranar juma'a ya kasance tun daga fitowar rana har ta faɗi bai gabatar da komai na sadaka ba komai kankanta shi ko da naira ashirin ce ranar juma'a kada mutum ya bari juma'an nan ta fito ta wuce bai yi ba kun gani daga cikin magabata ma wani cewa aka yi in ya rasa abin da zai samu ya bada shi ba yawan nan ma sai juma'a ba kowace rana in za a yi masallaci ya duba cikin aljihunsa ba ko kwabo sai ya duba cikin ya je nemo tafarnuwa ko albasa ya saka aljihu in ya je masallaci ya zama dai ya gabatar da wani abu a wannan rana domin ko kayi jiya kayi shekaran jiya kayi bara kayi bana babban tsoron shine an karba to haka kullum za ka rika yi ne bainal khawfi war raja kana yi kana tsoro kana fata kana fatan wanda kai an karba insha Allah kana tsoron su in ba karba ba kuma duk kwanakin da muka yi magana fa aka ce mutum ya yi sadaka rana ɗaya da dirhami dubu arba'in aka ce ya ɗauki dubu arba'in na farko ya bada dubu goma kai dubu goma na farko ya bada bayan ya bada dubu goma ya ƙara ɗauko dubu goma ya bada ya ce wannan datar da ni da Allah ya yi na tunanin in bayar shine na sa na bada wannan goma ya ƙara bada wata goma ya ce ya bada wannan ne ko da Allah zai kasance bai alki na farkon ba an shi waɗancan ba to ga wata ya ƙara bada goma ya ce wannan kuma godiya nake in Allah ya karɓan man na gode ya ƙara bada dubu goma dubu arba'in sai sami dubu arba'in nisabin zakka nawa ne duk ɗari biyu ba duk dubu goma nisabin zakka nawa duk ɗari ɗari biyu misalin zakka kenan ɗari biyu misalin zakka kenan to ka ɗauki dubu goma misali nawa kenan ciki to ka bi to haka misali zaga miliyoyi kenan haka na to kawai haka mutum ya ta kallon waɗannan kada ka ta tsaya ka yi ko haka ce ma kai kai ka jira kake ma kai kana min ma Allah ba shi ka yi da yawa da ko ko a ce ma har wata halakan ta ce to yanzu wai ladar ka ta yi yawa yanzu ka bari ka dan rika tafa zunubai wai saboda in ladar mutum ta yi yawa ta kai wani wuri to za a rasa abin da za a biya ta sannan haka sai ya zunubi ya koma kama zunubi wannan halaka ku ne masu wannan magana sai daga nan mutum sai daina sallah a jami'i ya zaman sai daina zuwa masallaci ya ce a in an tada sallah sai ku ku yi mu da ma wani ne saboda mu tarbiyyantar da ku amma mun mun kai wurin matsayin da mun daina sallah mun daina azumi mun daina komi sai dai kuma ma tun da haka ne ma yanzu ku kuma taimakon da za mu yi maku duka tabi'atu naku laifukan da aka yi wai ya kashe a dora mai ai ko zai ɗauka ya saboda haka shine nan wannan sifan mutanen nan aka ce liman at'ama ta'ama su za su samu wancan gidan da aka yi magana ga wanda ke ciyar da abinci wa afsha salama sannan ake yada sallama wanda ke sallama ga yan uwan shi jiya mun yi magana shi wa salla bil layli wan nasu niyan sannan kuma bayan haka nan yayi sallah da daddare a yayin da mutane ke bacci al mu'minuna adallu bi masakinihim fil jannati min masakinihim fid dunya mu'minai idan an je lahira malam zani kada mu rabu mu'minai in sun je lahira suka shiga aljanna suna gane gidansu fiye da yadda suke gane gidansu in sun dawo daga masallaci yanzu idan ka je masallacin juma'a ka dawo jagora ake ba ka je gidanka to in an je lahira in mutum Allah ya yarda da shi ya shiga aljanna zai gane gidansa fiye da yadda yake gane gidansa a nan duniya zai gane gidansa aljanna fiye da yadda yake gane gidansa a duniya saboda yardar da Allah ya yi babu kuɗi ne wa aljanna kowa mai wayo ne ba irin nan bane da za ga mutum bali babu can aljanna in an samu aljanna kowa da wayansa kowa da basirarsa kowa yana gane abubuwa tangaran عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلف المؤمنون من النار idan Allah ya tsamo mumine aka ware su baka shiga wuta ba ko wanda suka shiga aka fitar da su khubisu bi qantaratin bayna al-jannati wan nar akan tsare su akan wata gada qantara bayna al-jannati wan nar wannan gadan tana tsakanin aljanna da wuta ga ta can nan manana fi mukhtalisiha al-qantara al-jisr ita ce wata gada kamar yadda aka fassara gada ce بين الجنة والنار ويتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا في سراوة سيئة في مدونة يوم تقرى قريدة تتسامو الدنيا حتى إذا نقوا وهضبوا هيا عند أكا قلتسيسو أكا وانكيسو با ثورا ولأبو ودين لهم بدخول الجنة في أسيرة شجاع الجنة والذي نفس محمد بيده إن أبنسوا دوندر محمد في حنن صلى الله عليه وسلم لأحدهم بمسكنه في الجنة أضل بمنزله أي كان في الدنيا لا ينسو يكن غانا جدنسا دا أكا باشي أكا تيتفي في يد يد يكي غانا جدنسا على الدنيا na aka ba wani rikici da an nuna masa kawai aka ce kowa ne ko suwa ne ga estate ɗinku ga ga namba ga shi kawai mutum ya kama tafiya sai gidan ba wani rikici Allah ka samu na daga cikin aljanna min buyutul jannati baitul hamdi daga cikin gidajen aljanna akwai wani gida wanda aka yi mai take da baitul hamdi gidan masu godiya taken gidan kenan baitul hamdi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce idan mata waladul abd idan mutum ya rasa ɗansa ko iyarsa in an ce walad nan ismul jinsi ne zai iya zama mace zai iya zama namiji wanda ɗan shi ya rasu ko iyarsa ta rasu قال الله تعالى لملائكته sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mala'ikunsa qabattum walada abdi kun karbo dan bawa na ko wa yaquluna na'am sai haka ne ya Allah kuma yanda aka umarce ni qabattum samarata fuadihi kun karbo masa abin da yake gani ya ji dadi shine samarata fuadihi abin da mutum yake gani murna fa yaquluna na'am sai su ce masa i fa yaqulu ma za qala abdi to mi bawa na yace fa yaquluna hamadaka wastarja ya ce alhamdulillah ya gode maka sannan wastarja sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirja'i wastarja fa yaqulu Allah ta'ala ibnu li abdi baytan fil janna to ku gina ma bawa na wani gida a aljanna ko baiwata wasammuhu baital hamdi ku ce masa sunan gidan masu godiya to kaga irin waɗannan sune abin nan wani wurin har cewa aka idan mutum ya rasa safiyahu safi shine wanda kake so sosai ko abokinka ne ko matarka ce ko mijinki ne ko kuma baba ko mama wanda mutum ya kwalla faransa yana son sa yau aka za ka ɗauke shi sai ya gode ma Allah kuma ya istirjai anharul janna rafuna koramu koramu da ke cikin aljanna daban-daban daban-daban daban qala Allah ta'ala masal jannati allati wa'ida al-muttaqun watankatin aljannan nan wanda akai alƙawarin ta ga masu tsoron Allah aka ce za su samu fiha anhar a ciki akwai koramu kala daban-daban mimma in ghairi asin ruwa farko gairu asin wanda bai gurbace ba babu maganan ya tashi ya gurbace ƙasa-ƙasa a ciki kuma wala mumkinun ba mai wari ba ba wari ai ghairu mutaghayyirun shine kan nahar in kun koma can kasa ghairu mutaghayyir bai canza ba wala mumkinun babu wari wal arabu taqulu asina al ma su larabawa in za su ce ruwa ya lalace sai su ce asina idan suka ce asina ai idza taghayyara rihuhu idan warin ta ya canza yana wani wari wari sai su ce al ma'u asin ko su ce asina al ma ruwan ya riga ya ɓaci ya gurɓace to wannan ruwan gairu a ce saboda da yaran larabawa ake magana qur'ani arabiyyin lisanin arabi wa anharun sannan ga wasu rafunan kuma min labanin na nono ne shi kuma lam yataghayyar ta'amuhu bai canza ba ba tsani tsani nono ne kandaram ka san in dai nono da gaske nono ne aka ce ma bai tsani ba malam za ka ji shi sa'ibin ne yana kurara yana gudana za ka ji daɗin ba abin nan bane in ka ji yana damun ka tsami gare in ka ji ka ce wai ka zai ma wani baka duk akwai abin da aka zuba mai amma in dai asalinsa ne a asalinsa ba tsami ba wani abu ba ha ba ai san shi ma za ka ji yadda yake wucewa a makogoro ya bambanta da sauran abin sha to sannan gashi wani harun min khamrin lazza lissabi ga wasu rafunan na giya ne su kuma ga masu so su sha ita ma ba irin ta nan malalagowar fiha babu maganan jefaffen magana daga shi wala ta asim kuma sannan mutum bai jin yana sha yana laifi tunda ta an halatta masa ni ne wani ke yana wata ba ta jin nan yake ba zan gutsuro da zai gutsuro wani wuri raga wani na haka ba ku ba ne wa anharun min asalin mukaffa sannan kuma ga wasu rafunan daga zuma ita kuma za ka riƙa ɗibar ta in kana so ka sha ruwan ka ɗiba in kana so ka riƙa ɗibar kan ka san kanta kawai ka zabtaro wannan abun nan ɗin ya ake ce masa ma ka sabtara daga wannan abun ka faɗa da abun duka gaba ɗaya ka tauna ka yi kamar wani cingam cingam da shi farar saƙa kake so jas saƙa kake so har da wanda ban sani ba ka tunan dai zuma ce kala kala la ta addu'a la ta wani abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce alkausaru nahrun fil janna yace kausar din nan wani rafi ne a aljanna hafatahu min dahri gefen ta gaba daya ya farka guda biyu daga zinariya ne wa majarahu ala durri wal yaqut inda yake gudana inda zai kankaro asalin fayil inda suke taho da shi ha zinariya ne da yaqut wancan durri wanda take mulmulallan nan turbatuhu atyabu min al-miski la kan wannan kautar din ta fi daɗi ta fi daɗin ƙamshi fiye da turaren miski idan mutum ya riga ya ta kautar ɗin nan duk inda ya shiga yana ƙamshin sa abadal abadi saboda ƙamshin da ke ciki wa ma'uhu ahla min al-asli sannan ruwan ya fi zuma daɗi shi wannan ruwan na tafkin nan ka Allah ka tayar da mu ruwan nan ba dan halin ba sai za malam addini musulunci in Allah ya taimake mutum ya zama musulmi ga aƙida to fa ya samu dukkan kusan sharuɗan da za a samu irin waɗancan abu rasa su ko rasa wancan ne kankan in ba musulunci ba imani abadan duka waɗannan abubuwa na gaya muku wani mata shi ta mutu a kai kirista ce su kuma sun ga shi babban alhaji ne ga babban naira shikenan aka zo tunda ana ganin alhaji ne ga babban naira ana tunanin matarsa ma hajiya ce ta je masa a ce ba su san gwangwani ba ce matar ta mutu ma har an ɗauka an kai kan garin su ana ta kan giya ana rawa sai masu masu yi masa ta'aziyya suka zo sai a za a ce a karanta kul huwallahu kafa uku uku sai haka Allah ya shayar da ita ruwan alkafar su kai Allah ya shayar da ita ruwan alkafar su kai kuma da zai zo sun yi zama da ita ta mai ya duba irin wannan koren da an gama wani sun zo sun ya zo zan muka yi magana ana karatu ya ce wani kwanan nan ya faru ya zo ya auro ta sun haifi ƴaƴa yanzu ya mutu duk ta kwashe yaron ta mai da toshi in ba da gwalgwalo ba a gaya ma a cikin musulman ma ka duba sai ka tsallake duk gidan musulunci ka ce kawai inda ya burge ka sai can gidan ka ɗauko daga can ka ce ai an ce a yi wannan da gwalgwalo to Allah dai ba mu ta rashin kishin addini shike kawo duk irin waɗannan abubuwan da mutum shi ma bai da in ba haka ba ka ɗauko wanda za ta zo ta rika zagin manzon Allah a cikin gidanka ta tsafe kuros su zo da ƙawayenta da ƴan uwanta su zo zagin manzon Allah a cikin gidanka wai sannan kuma ba haka nan ka ce wai kai kuna son kana son ku zauna tare da ita to da kana son manzon Allah da gaskiya za a yi haka to haka saboda kai ce ita ba ba su kuma mutum dole ne ya yi abin da ya cancanta yi ran nan na gaya muku na yi wani bako ya ce min wajen gidan shi wani ya mutu babban soja ba kuɗi ba komi ya mutu kawai sai mutane suka yi wai su ma sun ji karatu suka ce akwai zai bin shi bashi ai ko wani mutum ya taso ce yana bin shi dubu ashirin kai kana bin shi dubu ashirin ya ce eh ya sa da aiki na yi masa ko fulansa ya ce ko birkila ne dai birkila ya kuta kure burkina ko to shi ya ce na yi maka wani aiki amma bai biya ni dubu yana bin shi sauran kuɗi na dubu ashirin kun ce masu ya ce kai kai tsakka wanda ne kai ne za ka bi alhaji dubu ashirin aka kore shi ne ce to shi taimakon zaman kusa da gidan shi yake makwabcinsa ya ce ma malamin da ya gaya masa malamin gidan limamin masallacinsa ya faɗi magana ya ce da Allah malam a je abinci ko mutumin nan in dai an gano shi a zo ni in biya mai dubu ashirin in mu taimake shi da dage shi sun kori mai bashi dubu ashirin kuma wannan dubu ashirin in ta yi fata sa a rataye shi kamar yadda ake zaka ta za a titi mai dirhami biyu ku duba dirhami biyu annas sahabi ne fa ku dubi darajar sahabbai wurin manzo Allah yadda yake son sahabbansa amma mutum ya mutu ana bin shi dirhami biyu annabi ya tako daya biyu uku zai mai sallah ya ce akwai bashi akan mamacin nan naku suka ce akwai dirhami biyu sai koma da baya ya ce ku yi mai sallah ba zan masa sallah ba a abu katada ya ce a ya rasulallah zan biya mai dubu biyu nan dirhami biyu maza Allah sun dawo kaina ya ce sun dawo kanka ya ce sun dawo kaina za ka biya ba ke nan ce zan biya ya rasulallah sannan ya dawo mai sallah yamma na yi sai annabi ya ce ya labarin dirhami biyu nan an samu an biya ya ce ai yau ne ya rasulallah yau ne ai za a biya sanadi ya haka gobe da safe suka ƙara zama ya ce ya labarin dirhami biyu na abu katada ya ce an biya ya rasulallah annabi ya ce to yanzu ne fata su kai sanyi da ana raɗaɗɗama shi kafin a biyan nan daga baya da aka zo wadata ta samu aka samu futuhat islamiyya sai annabi sallallahu alaihi wasallam dan musulmi su kubuta sai ya ce ana waliyu man la waliya la ni ne majidincin wanda bai da kowa duk wanda ya mutu ana bin shi bashi a zo wuri na a karba biya masa saboda ya kubuta mutum ya zo cikin bashi a banza sai baka da masu zuciya masu biya wasu ma su zo bayan sun san ana bin ka bashi su hana a biya su kwace kuɗin ruwa mutum ya bar biliyan dubu ko dubu malam sani kai wani wuri mutum ya mutu ya bar dubu sau dubu biliyan bi ba yawon ka a cikin shi nan ma a cikin wahala nake ta bi ba ni ba bi ba yan ba to bi ya bari aka zo daga baya aka ce to an gano mutane na bin shi miliyan 80 a cikin biliyan wannan fa hadisi na ce maka wannan sheik aminu daurawa shi wannan waƙi ne daga bakinsa muka ji ko muna kyautata masa zaton abun nan abun nan ne yace yace mutumin nan malam da aka zo a cire wannan kuɗin miliyan 80 ƴaƴan nan suka ce ba za su bari a cire ba cikin biliyan da abin da za a yi ne a yi ba za su bada ba ga takardu ga shaidu su bada a cire wannan miliyan kuma wani da ya san kuɗi kwanaki ya ce wallahi yanzu aka tara biliyan ɗaya misali a tara ta a cikin nan wurin idan aka zo aka cire miliyan tamanin in ba a gaban ka wani in ka zo ka kalli kuɗin ba za ka gane an cire miliyan tamanin a ciki ba haka an so kuɗin misali daga banki wan biliyan a zo a ajiye su a ce maka sababbin dubu ɗaya ɗai ɗin nan na wan biliyan in aka zo aka ɗauke miliyan tamanin a ciki in ba gaban ka aka ɗauka ba za ka zo ka ce sun ragu daga wan biliyan ka gane ba ba za ka gane ba amma ya'yan nan suka ce ba za su bada ba to kuma shi da Sheikh Aminu Daurawa da yake abin waƙi ne a kan shi ne sai ya ce banda nan kuma kwana uku kuma sai tsayen matar shi kuma sai ta gaya masa ta ce to kuma amininsa babban amininsa shi kuma ya yi mata test kwana ba a kwana uku ba fa ya yi mata test ya ce da Allah in ta gama in an gama ta kaba ta sanar da shi saboda yana ciki kwana uku ba gama ba ha ne ga ga mutum in bai komi ba bai gabatar da komi ba wannan abu ya faru mutum da aka yi ma haka da zai shi dawo ya ga yadda aka mai wasa tuka tashi mutuwa zai ƙara yi kamar yadda Ali bin Abi Talib ba da labarin nan sun zo makabarta sun ce inna diyarakum qad sukkinat gidajenku da kuka baro wasu ne a ciki wa inna amwalakum qad qusimat dukiyar ku an raba kowa ya ɗauka san shi masu kaso sun ɗauka masu kallo ma an san musu tunda in an zo da bangado ga masu kaso ga masu sulufi ga masu sumuni ga masu kaza su dusi ga masu baki ga masu kaza ga masu kaza in an gama wanda suka zo kallo ma ƴan uwa ku san musu aka ce ku dan dai man musu an gama wannan tawakkalta wa inna azwajakum qad tazawwajna bighayrikum matan ku kuma sun auri wasu mazan hada khabaru ma indana wannan shine labarin da muka zo mu gaya muku fa ma khabarukum ku kuma menene labarin ku ku ba mu labari ce ai ba su ne sun mutu ba sa ji yace wallahi suna ji da za a ba su dama su yi magana da sun gaya mana cewa wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri ku zo nan gidan kuna da tsoron Allah yace kun san taqwa huwa al-khawf min al-jalili shine jin tsoron Allah kullum والعمل بالتنزيل da aiki da abin da aka saukar wa riba bil qalili ka gamsu da abin da Allah ya wadata ka da shi wannan kowa da ka san shi wal istidad li yawm rahil sannan mutum ya zama yana tanaji kullum saboda tafiyar nan da ke gaban mu sai yana tanaji ai wani shi mutuwa akai ya mutun ne aka zo za a wuce aka yi sallama a makabarta sai aka bashi an lada baki aka ce an sa sai ya amsa kun an ka ansa ni ke damun ku yau yace wannan sallaman da ba ma samu ba ma iya yi ba a iya mana sanan ai mana maganar sallama ba ma iya yi ni ma yau Allah ne ya bani iko yace in ansa mu mun yanke daga wannan ba abun da ke zuwa wurin mu sai wanda muka yi ko kuma ga ku wurin yi amma ba ku yi yace to menene babban abin da ke damun ku yau da kuke cikin makabartar nan yace rasa ranar juma'a muna da a duniya in juma'a ta yi mu tafi masallaci mu je mu kwaso gara ba sallada yau ga mu a kabari komai ya tsaya cik ko kuma ga kwa duniya ba ku gane ba ya ce yanzu mun gano da muka zo cikin kabari an nuna mana cewa duk juma'ar da ka je kayo ka bi waɗannan sharuɗan da aka lissafa mana ran to za a rubuta ma ladan kaman kayi hajji da umra kaman kai hajji da umra kaman kai hajji da umra dan haka ku yanzu kuna duniya kuna ta hajji da umra kuna ta hajji da umra mu ko komai ya tsaya shi sa sa'id bin musayyib yace shi yana murna da ranar juma'a fiye da yadda yake murna da in zai je hajji da umra na nafila aka mun karanta sai ga shi kibaru shafiyan mutum tsofai tsofai da shi amma ana gudu da shi kan titi a juma'a an tada raka wani ma raka da yake samu da tsiya kuma ba yaro ba tsoho yana zaune a gida ya je samu raka a ɗaya da tsiya ranar juma'a ko ko ya je gada gada ka bar ma ranar juma'a ba saboda bai san amfanin ta ba bai san me za a samu ba wani tun da yake tun da maman shi ta haifa ya balaga har yau ba a taɓa ɗaukar sunan shi ranar juma'a ta an rubuta sunan shi an kai ma Allah ba domin duk mutumin da zai shiga masallaci bayan liman ya riga ya hau kan mimbari ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya zauna a kira sallan nan yau absent ba sunanka ko ta ina ka shigo ba sunanka ko ka zo ka da masallacin kato kamar na Maiduguri road ka shiga ciki ba dai liman ya riga ya hau ba da liman ya shiga ya hau mimbarin ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya zauna mala'ikun da aka aiko su dauki suna sun rike attendance an gama an kulle attendance club ba ran nan ba sunan mutum to wani tun da koshi ta haifo ba sunan shi dama uwar kan ta haifo tsinan ne kun ba haka ba kun ba wanda bai da rabo ba a ce ma Allah zai saukar da mala'iku daga sama kullum ba wani abu da suka zo yi sai don su ɗauki attendance wanda suka je masallaci amma a ce musu a rayuwarsu kullum ba su shi a ciki wannan ina amfani sa da ba ya kai ba ma da bai fi ba wan muawiya al-fusairi kai na na bata ko wannan wani abi hurairah radiyallahu kai na duka na ma rikice ni na koma can wurin wallahi eh wa ma'uha eh wa ma'uhu ahla min al-asali wa abyadu min al-thalji wannan ruwan na aljanna ya fi zuma daɗi kuma ya fi kankara fari wanda dai ya san kankara ya san kankara ko dabin da ake yi ta nan wanda za a sa a firij an ka ɗauko ta kana ganin kanta in dai ruwa mai kyau ne aka ɗauka aka sake zama kankara in ka kalla za ka ga kyau kankaran nan to balle kankarar da ta faɗo daga sama ba ta yi dace ba ka ɗaya kalle ta ko ko ka tafi ƙasar da su kankarar ciki suke ka kalle da kankara take ya kake ganin kyau to wannan ruwan na wannan ya fi kankara haske وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا اسير في الجنه manzon Allah ya ce wata rana ina tafiya a cikin aljanna yake ba da labari idza ana bi nahrin hafatahu ay tibabu durri al-mujawwab sai na duba sai na ga wani rafi wanda duk gefen sa an sa wasu tantuna ne na na zinariya wanda aka kwalkwale kultu ma hada ya jibril na ce wannan fa menene saboda kan shi ya ya fita daga abin da annabi ya saba gani a wurin qala hada al-kautsar wannan shine al-kautsar alladhi ataka rabbuka wanda ubangijinka ya baka fa idza tibuhu da na matsa kusa malam sai na ji kamshin sa au tinuhu ko ko lakan wurin miskun azfar wato turaren nufi ne wanda ke bulawa da kai wanda ke bulawa in ka matsa kawai bulawa yake wannan kwatankwata abin da zan baku shi ni mu gane dai ni ana kwatantar wanda za a gane akwai wani abin ban ruwa da ake da shi wanda za a aje sai rika fus fus da kanshi yana yin fula yana yana yawa yana yin haka yana yana yana yana ba fulawan ruwa da kanshi mata sai dai kawai an yi za a ga a canza mai wuri amma da an aje shi zai ta haka da kanshi yana ta zuba ruwa to kamar haka shine azfa turare mai bulawa da kai to kamata miskin yake a cikin aljanna ko ina su inda aka yi da kai yake bulawa to amru ne yana tafiya yana gudana ne bainal kafi wan nuni wannan ba wani bakon abu bane kan gidan masu jakwala sun sani sun gane to shi wannan turaren aka aka abu yake bulawa to aka turaren miskin ne yake in aka je gaida Allah ma lokacin da za a je a yi bakunta wurin Allah sanda aka kira gayyatar cin abinci ayin an je haka ake kyale mutanen turaren ya fito da kai su ya feshi ya fese su sannan muna daina nan kawai su ga an canza masa kayan jikin su domin kayan da mutum ya sa a cikin aljanna gaba ɗaya ba su yi sa'a ga Allah da su ba to da kai mutum ya zo sai an canza mai kwalliya an canza mai feshi wanda ba irin nasu da yau ba can kai za ka sa ka fesa ko a fesa ma nan wurin Allah zai sa turaren ya fesa ma da kanki ka ga ko akwai bambanci to saboda haka haka za a yi Allah dai ya sa muna ciki kada mu zama sai labarin وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهار الجنه تخرج من تحت تلال wato ita wannan rafin aljannan nan sukan fito ne karshe daga wani tudu manya-manyan tudu shine tilal aw min tahti jibalin ko ko su fito daga wasu duwatsu amma na turaren nasifa ko tilalul miski ko jibalul miski wallahu ta'ala alam sanan za ka fito daga wani tudu can babba sa'adan suna malalowa daga nan suke fitowa wa an mu'awiyat al-qushairi ay radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil jannati bahrun lil ma'i wa bahrun lil labani wa bahrun lil 'asali wa bahrun lil khamri ثم تشقق الأنهار منها بعد yace a cikin aljanna akwai rafi na nono rafi na zuma rafi na giya sannan daga waɗannan manyan rafunan ne kuma za a yi ƙoramu su kuma da za su rika ai piping kenan saka wancan rafi na nono ne sai ai piping din shi bisa ko ina inda ake so wannan rafi na zuma ne alfafin shi ma ya bi ko ina inda yin aljanna suke sannan na giya sannan dai duk ga suna malam minha ba'du daga baya kenan ake nufi bayan an gama wa anas bin malik radiyallahu anhu qala la'allakum tazunnuna anna anhara aljannati ukhdudun fil ard wa taqila kuna zato rafunan aljanna kamar wasu rijiyoyi ne da aka yi a ƙasa rami ne an kamar yadda ake kwalkwala rijiya annabi ya ce ba haka ba ne la wallah ya ce ba haka abin yake ba ba rijiyoyi ba ne da rami wanda zai kasa ina kasa mu ba san kasa ai aljanna kawai sama kada mutum ya riƙa fatan ayo kasa kuma ko a yaren mu na hausa radda ka ji wani an ce Allah ya ɗaga shi ya ka gani wani ya yi kasa akwai daɗi da gaji ya ce ya yi kasa abu ya ɓaci wani al'amari ya yi ƙasa amma wani ha wani yanzu ka ya yi sama daga nan ka gane ya ɗaga in ka ce an ɗaga shi ko ya ɗaga da kai shi haba wani ya ɗaga ya ka gani amma na ta yi wani ai ya dankwafe an dankwafe shi ya ka gani na dankwafa babu ba kanta ƙasa ba ta ba wannan a ce ma yau mutum an je a yi ƙasa da rai shi malam masifa mun ta hal masifa Allah ka tsare ni shi yasa za ka gani shi ran mumini ma tun daga ranar da aka ɗaukai sai ka ga ya yi haka ya yi haka ya yi haka ya yi haka ya yi haka can idanun ma sun tsaye haka sai a zo a dawo mashi da su kenan ya ji ran shi yana kalla an yi sama kenan amma malam mutum ya faɗi ya yi ciki yana ta halbe halbe kamar sa an shiga uku an shiga uku ya faɗi ya rinda tafiya ta halbe halbe ka Allah ka tsare mu da mugun mutuwa ma'an anas radiyallahu an an anas ibn malik radiyallahu anhu qala fa shine ce la'al yace la ba haka suke ba inna hala sa'ihatun ala wajhi al-ard a ina sama suke akan doran kasa ba sama suke ba ba kan ƙasa suke ba an ɗora su ne a saman ƙasan daga sama suke ba ƙasa ba ihda hafa tai hal lu'lu'u ɗaya daga cikin gefen su ma lu'lu'u ne wal ukhra al yaqutu sannan kuma yaqutu ne wa qinatul misk al azfar wa qinuhu al misk al azfar sannan latan malan kai ka ce turaren miski ne wanda yake bulawa qala qultu mal azfar me ake nufi da turare azfar menene shi qala allazi la khalaqa lahu wanda ba ne wanda ba gauraya shi da wani ba an an turaren nufi mai bulawa shine azfar turare azfar wanda yake bulawa da kai to da haka wannan shine abun nan dinsu قال المناوي رحمه الله أخرجه ابن الأرض وموقوفا وأنما باكوم يأتي وذاك ومن شيني وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر an tambayi annabi menene kautsar qala zaka nahrun atanihi Allah wannan wani rafi ne ko wata abun nan ne da Allah ya bani wani koko ko rafi da Allah ya bani yani fil jannati yana nufin a cikin aljanna ashaddu bayadan min al-laban ya fi fari fiye da nono wa ahla min al-asal ya fi zuma dadi fihi khairun a'naquha ka'anaqi al-jibr sannan a ciki akwai wasu tsuntsaye wuyan tsuntsayen nan ha kai ka ce wuyan katon rabuni wannan su ne kayan haɗi da za a riƙa yanka ana ci kuma ana shan ana shan tafki in ya zo yana tashi ga shi ga tashe kuma ka zakkara ya wuce zai ɗaga ma wani kafa in kafa ne ta nan kake so ka yaga to in cinyan kake so ka cire ka cire ka cire ya wuce ya dawo ya tafi can gaba lafiya lau a gashe a tashe sai dai ka shi ne abin mahaɗin kan ruwan yawo eh da biya ana magana da dinar to redimen ma nan da in ka gutsura kafa ina za ya ba gaban ka zai kwanta mai fuka za ka gutu to wannan sai ka gutsura ka gutsura ka gutsura sai ci gaba da tafiya ya je wurin wasu su ta zartara ga su nan bila adadin kuma ana ci ana kurba ana ci ana kurba kana zuwa yanzu nan nan in dai za a ce a aje nama ga abun kurba ga nama malam in ba za a ba sai ka tashi kawai wani ma ya fito nan nan ya ba hular kwanan shi sai na gari shi gida hular kwanan ya ji da hular kwano zai je ofis in an je ofis sun ko mutai da hular kwano mai bakin zai wuce ga shi ya mai hular kwano ya na ni ko na kulle da isa ya ce to yau dai dai mu yi taimako na ce da mu daga isa wuri kuma da abu a cikin leda isa yau ne ce wallahi hular kwano kamar ta kuma mai hular kwano nan yau gobe in ba hular nan ya ce to ya za ce za mu da za a yi ka ɗauka abota yau ka aje ni a jaushi in ka jan jaushin biyu gare rin da ya ga dawa ya ce a aje a tashar farko rin da ya ga dawa tasha ta biyu to ce yau tashar farko za a aje ni saboda dole sai na shiga gobe ya duba ne bai hulan to hula ya fito masu wani waya ko awa wala waya ni ba sa ala wacce waya waya fito kawai da abu waya na labin fito da kawai na haka ce kawai mutum zai tafiya ba waya ne ai ta assalamu alaikum kai waya haka gida ya ba waya alaikum sallama kira ce to to ka duba wannan duniya ne kawai walacewa yau an je can an samu irin wannan malam ga mutum bai tuna mutuwa ni duk abin da ke damu na kenan in an je can din nan aka tuna ba za a mutu ba malam shi ne cin daɗi ne jin daɗi na gaske wallahi biyar da kake mutum ko mulki yake a sama ko loluwa duk inda yake in dai za a sa mai mutuwa ta tsarga mai yanzu fa sai yi in mutu ko wallahi daga nan hankali ya tashi ku duba haruna rashid fa da muke faɗi haruna da shiga yana cikin mulkin ta yana cikin komi malam ya zo mutuwa ta tuno shi ce o yanzu fa da zan mutu shi ke nan wurin nan malam da yanzu ba abin da zan tafi da shi gidan nan daga lufafa daga turaren da za a shafa ba sai lufafa ka malam ya ce wajo ya ce a kai shi makabartar ya gani kuma aka kai shi makabarta ya je ya ga ramin kabari ya ga ramin kabari malam da ya ga ramin kabarin nan ya ce o kai wani ya shiga ciki ya shiga ciki ya kwanta ya gani malam sai fashe da kuka ya ce ya man la ya zulu mulku irham man fazzala mulku ya ce ya wanda mulkin shi bai karewa Allah ka ji wanda mulkin shi ya kare daga nan bai kuka ci biyo muku ran a masallacin Sheikh Jafar kawai da asuba bayan na dan zauna cikin masallaci ta sai da fito ina zo ya lalla na zagayo ta baya sai na zo na ga lungun da aka aje makara wata zargejiya ta karfe tana aje na kalli makaran nan na ga wani gefe biyu ya yi tsada ya yi ba ta ta nan sai tunani na ce oh ka ga yanzu wani fa a ce ya taɓa wannan makaranta zai ta tana taɓa ta kai wasu wallahi ya taɓa ta ta tana zai kama shi amma mutum na gidan sama da haske da komi da gata da kafet da komi malam wata rana daga nan za a zo malam a dauke shi ɗauki wannan makaran babban abin da za a masan an samu mai hidima mai kyau ya ɗauko wani tsumma ya ɗan goggoge ta kawai saboda ta kisa mutane kura a tafi gidan saman nan a sako mutum ciki a jawo to kuma haka ɗin aka ran nan ina zaune ɗin dai a wurin wasu matasa suka shigo su biyu mu da mun fara gyara zama na ce bari mu ga yadda za a yi dan sun shigo kawai suka zagaya suka san suka shigo cikin masallaci ko ba nan sai sallah ba a ce ka yau watakila an zo kama mu ina ta shiri ku ga a rayu zoge wala za su yi da ce wani dama gani sai ga sun zo sun samu da assalamu alaikum Allah da Allah mun zo ne muna neman yadda za a yi an yi mana mutuwa wata budurwa ce a gidan zuciyarta ta buga jiya da daddare wane ne ta buga yanzu yanzu ga su zo ba an riga yin sallah to aka ce to liman ma bai bai zanna ba ya tafi gida sai dai a buga mai waya yanzu ya za a yi aka ce motar gawa suke so aka ce motar gawa an kori mai tuka ta yanzu da banda ta tashi daga nan an kori mai tuka ta ba mai iya tada ta yanzu sai shi mai tuka ta an kore to da ka da banda tada ta yanzu ha amince to da ka maganar mota kuma ba ta kawai dan mai tuka ta an kore wata nawa bai nan ba ta tuko dama shi ke womin ya fitar da ita ya maido ya tada ya maido ka ga sifikokin nan ma daga waje ba a ji aka ta gaya masu saboda haka ya hakuri kawai ku tafi nan komi ya rike ki sai yanzu ku tafi can kusa da gidanku ku nema in ba ku samu ba shi wanda suke wasu magana sai wasu ne zana yana suka ce gaskiya su ma ba su gani ba sai dai wajen karfe tara ce karfe tara ko mu da kun gani nan mun tafi sai dai dai tara ya ce to yanzu dai tunda ba ku samu mota ba idan taran ta yi ba ku samu mota ba ku zo ku gaya man ni zan tashi daga nan in je in kwantar da kujerar motata a ɗauki gawar a nan to da ka gani gawa a cikin mota ya karama wannan irin wannan a kwanta a raba kawo to haka muke to yanzu wanda ke can irin wannan wurin a ɗauko shi a kwantar da shi a kujerar baya a mota kawo na waje ko kai za a fitar ba mu sani ba ko ku a nukurkushe shi wannan makara ba za ta shiga ba sai dai a ɗauke a ɗau makarar daban in an je can a ɗora daga ƙofar makabarta a ɗauka saboda haka jama'a mun tunanin yadda za a yi kafin wannan ranar ta kama mutum wallahi duk yadda mutum yake kagarar da mutum ya shiga cikin makarar nan daga nan zai fara iko idan bai sa'a ba idan ko ya yi sa'a zai riƙa cewa kaddimuni kaddimuni haka manzo Allah ya bada labari ku gabatar da ni ku gabatar da ni ya ce wannan ku sauri ku kai ta zuwa ga rahama can ya fi mai nan idan ko bai kirki ba aka ce ba ta kirki ba ce za ta fashe da ihu ina za ku kai ni ina za ku kai ni ya ce ba wanda bai ji ihun wannan gawan sai dai aljani da mutane da mutum zai ji gawo ko aljani da ya mutu muru da zai mutu to aka yi ku sauri ku kai ta kuyar ku huta daga nauyin kafaɗin ku ku ajiye ta a can kuma yau da safe nan muka yi magana cewa mutum hudu sun isa su yi ma da alkhairi ka samu aljanna idan aka ce mutane hudu ka mutu suka ba da shaidar ka makwabtanka ne sun san halinka mutane suka ce kai mutumin kirki ne aka ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ce na yarda akan abin da kuka sani na rufe asiri akan abin da ba ku sani ba game da wannan bawa nawa zaka mai kokari kirkin mutum yayi kokari mutum yayi mai kokari ya zama kirkin mu yafi muguntan mu yawa a bayyane a gano cewa kirkinmu ya fi muguntanmu yawa ma min insanin illa wa lahu zallatun wa haqwa babu wani mutum face yana da tuntube yana da inda ya zane amma mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ni kirkin ne ya kirkin kirkin ne yawa wannan shine babban al'amari muna fata Allah ya mana muwafaka wannan shine na karshe ko sau da aka su waɗannan tsuntsa za a ce ga tsuntsaye nan wuyan su kaman wuyan manya-manyan raƙuma aljuzur kullum su jam'u jazurin wa huwa al-ba'ir shine ƙatar raƙumi qala umar inna hadhihi lana'ima ai sai wato shi wannan lalle wannan abun ni'ima ne mai jin daɗi abu ne wanda za a ji daɗin ganin sa a samu jin daɗi kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akalatuha ko wato menene na ku ce akalatuha an minha ai masu ce maciyan ai sun fi su ni'ima ai wannan jin daɗi ne aka ce ai maciyan sun fi wannan jin daɗi sun fi jin daɗi saboda wanda suka ci waɗannan tsuntsaye suka samu wannan sun samu babban jin daɗi Allah ka shige mana gaba Allah ka ba mu wannan gida Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su rabauta da shi dukkanmu da na nan da na nesa da duk inda ma kai kai dukkan musulmai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da mu'minai Allah ka sa mu daga cikin wanda za mu tsira dan tsarkin sunan ka sa muna daga cikin ahlul janna kuma yanda aljannan nan tayi magana ta ce qad aflaha almu'minun Allah ka sa mu daga cikin mu'minan da za mu rabauta an ce ita da kanta in kai ta roƙonta ita take addu'a tana cewa Allahumma adkhilhum fiyya ya Allah ka sanya su ciki na muna fata Allah ya sa mana ciki subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وتأثر قلوبنا ونقص ضمائرنا وحجب أخلاقنا وقوي إيماننا وسجل عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن شراب عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين